الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau biyu ga watan safar lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara alif da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma yau goma sha bakwai ne ga watan bakwai lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke cikin littafin Ishmawi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki malamin da ya wallafa littafin Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyuka saboda kiyama. ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. In ba manta ba, za mu tashi a gabar da Malam ya ce, Wa amma fada'ilu salati fa asharatun, amma mustahabban sallah guda goma ne, raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami. daga hannu yayin kabbarar harama mun sani cewa kabbarar harama farilla ne tsayuwa domin kabbarar harama farilla ne kabbarar harama farilla ne amma ɗaga hannu yayin kabbara harama mustahabi ne wannan ɗaga hannu da ake yayin kabbara harama mustahabi ne malaman usul suka ce mustahabi shine ma yutsabu ala fi'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi abinda in ka aikata za a baka lada a kansa amma in baka aikata shi babu tuhuma babu zanibi a kansa da za ka zo sallah ba ka ɗaga hannun bayan kabbara ramar sai ka ce Allahu Akbar kai a tsaye kuma ka faɗa to sallah ta yi kuma babu tuhuma a kanka to shi ma ɗaga hannun an fayyace sigogi uku ɗaga hannu tare da yin kabbara ko kuma kai kabbara sannan ka ɗaga hannu ko kuma ka ɗaga hannun sannan kai kabbar duk wannan ya tabbata daga cikin aikin ma'aiki alaihi salatu wassalam wa tatawil qira'ati subhi da tsawaita karatun sallar asuba kamar yadda muke fuskanta muke gani ake aiwatarwa a masallaci sallar asuba ana so ai karatu wa qur'anal fajr ana so a yi karatun alkur'ani sosai a sallar alfajir to tsawaita karatun nan da ake mustahabi ne da za a tsawaita ɗin ba sallar ta yi amma tsawaitawan shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake so shi ma a tsawaitawan raka'a ta farko ana so tafi ta bi tsayi manzo Allah yakan karanta a raka'ar farko tana kaiwa aya 60 mu limamu mai ba sa kaiwa haka ko tana kaiwa aya 60 ta biyu kuma kamar rabi kamar talatin haka ake so wannan mustahabi ne yin hakan mustahabi ne sai dai ana kula da yanayi da lokaci da wasu abubuwa na'am wadduhuri da kuma sallar azahar ita ma sallar azahar ita ce take biye da asuba wajen tsawaita karatu duk da cewa a asarci ake karatunta to ana so a tsawaita raka'ar farko kuma tafi ta biyu tsayi wa taqsirul qira'ati fil asr wal maghrib da taƙaita karatu a sallar la'asar da magariba kar a sallar la'asar ka zo ka ɗame kai ta tilawa a'a taƙaitawa ake so a yi eh saboda wasu suna cikin hidimominsu suka katse don su zo su yi sallar a ci gaba ba lokacin komawa a yi bacci ba ne to sallar la'asar taƙaita karatu ake da magariba duk da cewa a magaribar ya tabbata cikin hadisai wani lokaci manzo Allah yana karanta wa qur a sallar magariba kaga ai tana da tsayi to amma galibi aglabiya abinda manzo Allah ya fi sallallahu alaihi wa sallam shine takaita karatu a sallar magariba ba a so ai ta tilawa ka dauko tilawa tiryan tiryan kana tai a magariba a a so ake a takaita mustahabi ne yin haka wata wasutul isha da tsakaita karatu a sallar isha sallar isha ba a so a gajarta ba a so kuma a tsawaita tsaka-tsaki eh mu'adh dan jabal yazo sallar isha shi sai ya je wajen manzo Allah ya sallar isharsa shine alarama angosu shine liman suna jiran sai zo ya musu isha in ya zo shi sai ya ɗauko tilawa ya ɗauko bakara ya shanye ta ya ɗauko ali imrana ya shiga nisa'i kai wani matashi ɗan kasuwa ya gaji ya ce kai wannan kamar sauka za a yi sai ya ja da baya da baya ya sallasa yadda dai ya tafi kasan mutane yana tafiya aka bai mu'azu ɗan jabal labari ya ce ku raba da shi munafiki ne kai kasan kalan munafurci kuwa kamar kana ce masa yana ƙarƙashin wutar jahannama ne fa yana ƙarƙashin fir'auna da hamana to ai ka ka kai shi bala'i ko shi ko kai ƙara wajen manzo Allah ce ga abin da Mu'az ya mana sai manzo Allah ya ce ya Mu'az aturidu an takuna fattana kana so ka fitini mutane ne ka hana su ma yin sallar ka kore su ka hana su ibada eh aina laka wa shamsu wa duhaha ina kake da suwar shamsu wa bahaha wallaili idza ya gashaha irin waɗannan suraye ɗan takaitattu ina kake da su to ka karanta su mana to so ake ai sallah cikin nishadi ana so ai cikin nishadi in kai duk yadda ka koyi annabi sallallahu alaihi wasallam zaga abin ya fi daidai kuma ba za a samu surutu da yawa ba duk da cewa mutane ba a iya musu ko kayi na annabin wani sai ya maka sukuntu to in dai kayi na annabi ba ruwanka da surutun mutane kowa ya ta yi ko ba haka ba ne kayanta na 'yan siyasa abu liman ko a sanja masallaci to in kai dai kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to karka damu da surutun da mutane suke yi shi mutum ba a iya masa man zalladhi yanju minan nasi salim waye zai tsira daga mutane babu wallahi in kirki ka fiye yi ma za a ce wannan ya fiye kirki idan rashin kirkin ne ma sai an faɗa ko ba haka bane kawai duk abin da zaka yi kawai kai dan Allah ba ruwanka da mutane in dai kai dan Allah to ka tsira yau duk surutu mutane karka damu da shi kai dan Allah kadai to wannan shine mafitarka a duniya kuma fitarka a lahira ba a biyewa mutane ba a neman yardar mutane neman yardar Allah kaɗai ake yi in ka nemi yardar Allah sai ka yi wa'azi ne ba za ka yi wani kawai sai ce wai da shi kake ba haka wani kuma ba da shi kake ba ka san ma yana laifin ba sai dai kawai karatu ne ya biyo ta kai wani lokaci shi mai karatun ma sai ya biyo ta laifinsa kuma sai ya faɗa in dai da gaske ke karatun ba ka bane so ake in ka ji laifinka ka gyara karkace da ni ake kai ta kumfar baki ka ce ai da kai ake ai zagin ka ake ai cin mutuncinka ba wanda yake cin mutuncinka ba wanda ma zai wa'azi don ya zage ka ko ya ci mutuncinka sai dai kawai idan karatu ya biyo ta wajen ko kuma usulubin da za a isar da saƙon to wannan shine zai bambanta Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Sau da karka nemi yardar mutane, ka nemi yardar Allah, ridon nasi gaya la tudrak. Suka ce neman yardar mutane wani ƙololuwan mataki ne ba a riskansa, neman yardar Allah kaɗai ake nema ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne da kansa yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah sai wasu kuma suke zagin su ko ba ga bane wasu suke ce musu azzalimai ne wasu suke ce musu sun yi zalunci kuma gashi Allah da kansa yace ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wasu ma an musu albishirin shiga aljanna amma wani ya ce wasu suka ce ‘yan wuta ne, yau za ka yi, eh, saboda ka nemi yardar Allah kaɗai ka rabu da mutane, in ka nemi yardar Allah ka tsira, duk wanda yake zagin ka sai an mutu sai ya gane cewa kai na ƙwarai ne, yana ta yi ne dai kawai don wani abinsa. Na'am, to sai malam ya ce wata wasu hafil isha da tsakaita karatu a sallar isha. karkai tilawa kuma karkai koro kai tsaka-tsaki a sallar isha shine sallah daidai wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil muqtadi wal fadhi da fadin rabbana wa lakal hamdu ga wanda yake koyi da liman da kuma mai sallah shi kadai amma shi liman cewa zai sami Allahu liman hamidahu ko da yake liman hadawa bi zai lokacin da yake dagowa daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamidahu yayin da ya miƙe kuma sai ce rabbana lakal hamdu amma kai ma mu cewa za ka yi in liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ku ce rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu da kai mai sallah kai kadai wat tasbihu fi ruku'i da tasbihi a ruku'u was sujudi da sujada subhana rabbiyal azim mafi karanci ka faɗa sau uku ana so da kai mara ko sau biyar ko sau bakwai ko sau tara ko sau sha ɗaya haka ake so ka yi gwargwadon yadda za ka yi haka kuma a cikin sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li duka ana yi da sauran adiya tasbihi da ake a ruku'u da sujada in an je an karanta sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na Muhammadun Nasiruddin Albani to zaka ga karin bayani ko kuma kayfiyatu salatin nabi ta Sheikh bin Baz to za ka gani wata aminul imami fi sirri faqat da faɗin amin ɗin liman a sallar da ake a sirrce kaɗai to amma a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce wa idza qala al imam idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin sai ku ce amin za Allah ya ce man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda amin din sa yayi daidai da amin din mala'iku lokacin da kuke cewa amin mala'iku su ma suna fada idan amin din ku tai daidai da fadin amin din mala'iku to an gafarta maka to ya za ka sake ka rasa jami'i ya za ka rasa ka sake ka rasa wannan garabasa bonus ce Allah ya datar da mu walƙunutu da kuma yin alƙunutu alƙunutu ɗin nan akwai maganganun malama a kai wanda ya zama wajibi a bayaninsa duk da cewa akwai wanda suke ɗaukan yin alƙunutun nan duk asuba sai sun yi ta sai sun yi ta amma kuma wannan fahimta ce malamai suka ce fahimta fuska ai amma duk fahimtar da za ka yi a matsayinka na ahalus sunna so ake kai fahimta irin yadda magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta ba yadda ka fahimta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alkunuta amma wace irin alkunutu shine tsawaita karatu a sallar asuba shine alkunutun da yake yi yayi alkunutu alkunutu ta kasu kashi biyu akwai alkunutu nazil akwai alkunutu ta wutiri wannan alkunutu ta wuturi kullum yana yin ta addu'ar da yake a ciki Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وس- وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك sai kuma ƙarawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙunutu ta wutiri kenan alƙunutu ta nazil kuma shine in wani abu ya faru a musulmai akwai waɗanda suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka zo suka ce garin su sun musulunta suna so a tura musu masu karantar da su alƙur'ani manzon Allah ya zaɓi mutum goma ya haɗa su da shi so su je su karantar da su sai da suka je gaba jeji baya jeji kawai sai suka yi ihu ashe sun tanadi mutane ɗari ƙwararru maharba wanda za su gama da waɗannan mutane wai akwai wata mata ne ta ɗauki kwangila ta ce akwai cikin sahabban manzo Allah wanda ya kashe mata mijinta da ubanta da 'ya'yanta tana so sai ta sha giya a kokon kansa duk wanda ya kawo kokon kansa to za ta ba shi raƙuma kaza to shine suka shirya wannan yaudarar amma da ikon Allah da taimakon Ubangiji mutum goma nan sai suka hau kan dutse aka yi ta fafatawa da su tun daga safa har la'asar sai kwatsam mutum bakwai sun yi shahada a cikinsu da suka ga sun kashe bakwai suka ce ku dakata wane muke so to shi kuma wane yana cikin wanda suka yi shahada daman ya yi addu'a ya ce, “Ya Allah, kada ka bari kafirai su taɓa ƙoƙon kaina.” Suka ce, “Wane muke so?” Suka ce, “Ai, wane ya yi shahada.” Suka ce, “To, yadda za su yi da su shi ne, za su zo su ɗauki gawar wanan don su ɗauki ƙoƙon kansa, sai kawai Allah ya turo ƙudan zuma, sojoji ƙudan zuma. Kudan zuma suka zo suka kewaye waɗannan gawawwakin waɗannan kafiran mushirkan ba za su iya isowa wajen ba saboda sun san me kudan zuma suka ce ayin kudan in dare yayi kudan zuma watsewa zai da dare sai Allah ya turo kuma gajimare sojojinsa gajimare aka yi mamakon ruwa sai ruwa ya tafi da gawawwakin waɗannan sahabban bai bar ko ɗaya ba suka ga za su bi babu suka ce ku sauko muna da alkawari da ku suka sauko suka ɗaɗɗaure su za su je da su cikin makka su sayar da su don su samu su rage zafi tunda kwangilarsu ba ta ci ba an fara tafiya ɗaya ya ce shi fa bai yadda ba nan ya turje nan ma shi ma ya shahada a wajen suka tafi da guda biyu suka je suka sayar da su daga cikin biyun har da bin adi shine wanda aka yi masa kisan gilla yankan namansa aka yi ɗaya-ɗaya-ɗaya gaba gaba gaba gaba har ya mutu mashirkan makka wannan dalilin ne ya saka sa'id bin amir aljumahi ya musulunta da ya ga irin abin da aka yi masa da kuma irin ƙoƙarin da haƙuri da ya akan addinin musulunci irin juriyar da ya yi to manzon allah da labari ya kai masa sai da ya wata guda yana alkunuta a waɗannan mutanen wanda suka aika aika a waɗannan sahabba wata guda ita ce alkunuta ta nazi in wani abu ya faru a musulmai aka cin musu ko aka raunana su ko aka cutar da su ko wata annoba ta faru to babu laifi a yi addu'a a ringa yin waɗannan addu'o'in shine alkunuta ɗin kenan wannan ta nazil kenan amma alƙunuti ta kullum da ake yi a ware sallar asuba kaɗai a yi wannan bid'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma wace alƙunuti yayi shine idan an cuci musulmai ko wata annoba ta faru to yakan yi kuma a duk sallolin yake ba iya asubahi ba amma alƙunutin da yake asuba shine tsawaita karatu a sallar asuba amma a ware ai wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakha wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jidda inna 'adhabaka bil kafirina mulhiqun kawari sallar asuba kace zaka ringa yin ta wannan bid'a ce bai tabbata ba ta tabbata ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zo cikin karatu a cikin littafi so za a karanta wal qunutu al qunutu wa huwa allahumma inna nasta'inuka ita ce Allah ina neman taimakonka wa nastaghfiruka ina neman gafararka wa nu'minu bika ina ba da gaskiya da kai wa natawakkalu alaika ina dogaro gare ka wa nuthni alayka alkhayra kullahu ina yabanka da alkhairi dukkansa nashkuruka ina gode maka wala nakfuruka bana kafirce maka wa nakhlaqu laka ina kankan da kai a gare ka wa nakhlaqu ina fabuwa ina rabuwa wa natruku nabar man yakfuruka duk wanda ya kafirce maka Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta wa laka nusalli akai kadai muke sallah wa nasjudu muke sujada wa ilayka nas'a gare ka muke aiki wa nahfidu muke kokari narju rahmataka muna fatan muna kaunar rahamarka wa nakhafu adhabaka aljidda muna tsoron azabarka mai girma inna azabaka lalle azabarka bil kafirin ga kafirai mulhikun mai riskas mai riskas su ce wal qunut la yakunu illa fi subhi Malam ya ce ba a yin alkunutu sai a sallar asubahi, khasatan a keɓe, wa ya kunu ƙablar rukowi ana yin ta kafin rukowi, wa hiya sirrun ana yin ta a asirce, wa tashahhudu sunnatun tahiya sunna ce, wallafazuhu lafazin tahiya, tahiyan nan akwai tahiya iri ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya har guda shida, wanda aka rawaito. Akwai tahiyar Abdullahi ɗan Abbas akwai ta Abdullahi ɗan Mas'udin akwai tahiyar Umar bin Khattabi akwai tahiyar Aisha akwai tahiyar Ibn Umar akwai gashi nan tahiya wanda aka rawaito har guda shida to ga kwaya ɗaya daga cikin sigogin tahiyar yana da kyau duka sigogin a iya su don a ringa yin su so ake a nawa'anta wata rana kai wannan wata rana kai wannan wannan sigar tahiya ta farko wa lafaduhu التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا ajaza'aka in ka sallame bayan haka ya isar maka to bayan kayi wannan tahiyar ana so kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya zaka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu wa in shi ita qulta wa ashhadu anna anna alladhi jaa bihi muhammadun haqqun ina shaida lalle abinda annabi muhammad ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun aljanna gaskiya ce والنار حق وتا غسقياتي وأن الصراط حق صراطي غسقياني وأن الساعة آتية لا ريب فيها cewa tashin alkiyama mai zuwa ce babu kokwanto wa annan Allah ya ba a man fil qubur kuma Allah zai tayar da wanda suke cikin kabari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa raham Muhammadin wa ala Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شيما سيغوين تهي صلاة الإبراهيمية تنا ديوا akwai sigogi da yawa mabambanta in ka samu wasu ka haddace wata rana kai wannan wata rana kai wannan to wannan kenan ina ga to anan za mu dakata in Allah ya kai mu wani satin sai mu ɗora abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum